أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم بينكم وبينهم فإن كان من قوم عدو لكم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu insha Allahu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka muna cikin suratun nisa'i muna aya na 80 da nawa ne? muna aya na 90 ko 88 mun karanta ayan nan da Allah Ubangiji yake zanta wa manzan Allah fama lakum fil munafiqina fi'atayn والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا Allah ya faɗa wa manzan Allah ya Rasulallah kuma ya faɗa masa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fama lakum fil munafiqin fi'atayn me ya faru ne kuka rabe gida biyu dangane da munafikai waɗanda suka juya a uhudu suka ƙi su tsaya su yi yaƙi tare da manzan Allah kun yi saɓani wasu suna ce a kashe su wasu suna ce a bar su wasu suna ce jininsu ya halatta wasu suna ce jininsu bai halatta ba to me ya same ku kuka rabe gida biyu ai wannan koma wanda suka yi suka ki su tsaya su yi yaƙi tare da manzan Allah wallahu arkasahum bima kasabu Allah ne ya mayar da su saboda abin da suka aikata wa manzan Allah na munafirci saboda cin amanan da suke yi wa manzan Allah a ɓoye a turiduna an tahadu man adalla Allah ko kuna son ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne ai ba za ku iya shiryar da wanda Allah ya batar da shi ba wannan istifhami ne inkari wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda Allah ya riga ya batar da shi ba za ka taba nema masa wani tafarkin da zai je gurin Allah ba wanda Allah ya batar da shi ya bata ba zai shiryu ba wanda Allah ya shiryar da shi kuma ya shiryu babu wanda zai iya batar da shi ya zamo za mu tashi a aya na 89 kenan waddu law takfuruna kama kafaru na'am ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله يتي ودنا منافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا su fa abin da suke so shine ku zama kafirai ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce so, so suke yi ku zama wato idan kun je gurin muminai sai ku nuna kuna tare da su in kun zo gun sahabban manzan Allah idan kun je gurin mushrikai sai ku nuna kuna tare da mushrikai ku dai zauna kafirai kamar yadda suka zama kafirai in kun je gurin mushrikai shikenan kun zama uniform daya idan kun zo gurin manzan Allah kuma sai ku masa ƙaryan imani وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وهكا سكي ودوا لو تكفرون كما كفروا abinda suke so shine ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce fatakununa sawa'a sai ku zamo da ku da su duk ɗaya ne fala tattakhizu minhum awliya kada ku rike su wato wato wato waliyai ma'ana kar ku rike su abokan da za ku jubance su hatta yuhajiru fi sabilillahi sai sun yi hijira saboda manzon Allah sai sun yi hijira saboda Allah fa in tawallau amma idan suka juya baya fa khuzuhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum yanda kuka same su duk yanda kuka same su ku kama su ku kashe su wala tattakhizu minhum waliyyan wala nasira kar ku riki wani badaɗi a cikinsu ko kuma ku nema ma wani taimako ku taimaka ma wani kara ku yadda ku yi a nan kowane kafiri burinsa shine ya ga musulmi ya halaka ya zama irinsa wadda allazina kafaru min ahlil kitabi ko law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara ko ko haka ne ayan cikin suratul baqara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq suna so su wato wato suna son ku zamo kun canja daga masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun zamo masu masu gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda allazina kafaru min ahli alkitabi ko law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq suna so da a ce ku canja ku zamanto ba ba kuna bin manzon Allah ba ku zamanto kafirai sabila da hasada to haka su ma munafikai suna bibiya suna burin su ga ina ma a ce sabon manzan Allah sun juya baya wa manzan Allah yanda aka fita uhudun nan sun ki su bi manzan Allah sun bari manzan Allah ya ji kunya to Allah kuma ya riga ya yi alkawari wa manzan Allah ba zai kunyata shi ba Allah ya yi alkawari ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma a duniya ba hal a lahira sunan ranar lahira yau la yukhzillahu nabi'a Allah ba zai kunyatar da manzan Allah ba shi yasa a baya Allah ubangiji ya ce masa kai yaki saboda ɗaukaka kalman Allah la tukallafu illa nafsa kai ɗayanka idan ka fita Allah Ubangiji zai taimake ka haka Allah Ubangiji ya yi alkawari zai taimaki muminai haka Allah Ubangiji ya yi alkawari zai taimaka ma annabawa saboda haka ko kai ɗaya ka fita sun ce ba za su fita da kai ba ka fita ya rasulallah to haka waɗannan munafukai Allah yana faɗan irin yanda suke ƙyashin imanin da sahabban manzan Allah suke da shi su kan dama irin manya-manyan sahabban nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ba za ma ka fara tambaya akan imaninsu ba su imaninsu yana ƙololuwan wato cika ne da kamala na imani saboda dama ƙololuwan cika da kamala na imani shine ka sadaukar da rayuwan ka fansa ga manzon Allah wannan a tambayi sayyidina abubakar akan sadaukar da rayuwa ga manzon Allah ba za a tambaye shi ba saboda shine ya ji ya gani ya yarda da cewa zai saka rayuwansa a haɗari lokacin da ake neman manzan Allah ruwa a jallo ana nemansa domin a kashe shi sai dina abubakar shi ya ji ya gani ya bar matansa da 'ya'yansa da dukiyansa da kasuwancin sai bi manzan Allah a tambayi sayyidina ali ibn abi talibin akan sadaukar da rai ga manzan Allah a'a ba a tambaye shi ba a daren da manzon Allah zai fita hijira zuwa madina a daren annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyiduna ali ibn abi talibin da ya kwanta a kan gadonsa kuma sayyiduna ali ya sadaukar da rai ya kwanta kamar mutumi ne da ake neman sada a hallaka shi kuma an san koyinsa da gurbin yanda yake an san shekansa shikenan sai ya tashi a gurin ya ce kai zauna a gurin sayyiduna ali haka ya zauna ya ba da ransa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a tambaye shi akan sadaukar da rai ga manzon Allah ba su a gaban su masa kafiri da sai yayi wargi ba wani kafiri amru da ya fito yana kirari makansa wani bayahude ne jarimi mai karfi sadauki wanda kowa ya san shi da jarumta ya fito yana kirari makansa a gaban dakarun manzon Allah annabi ya waiwaya ya ce waye zai tarbe shi waye zai tare shi waye zai yi mubaraza da shi kowa ya shiru sai dina ali ya ce ana ya rasulallah gani ya manzan Allah annabi sai ya ce ya sake maimaitawa kamar annabi sai kamar bai ji ba wa zai tare shi kowa shiru sai dina ali ya ce ana ya rasulallah annabi ya ce masa amru ne fa ya ce amrun ya rasulallah ya shiga kawai ya ba da ransa aka buga aka buga wani irin sadauki ne jarumin sadauki da yana kirari makansa sai dina ali shi ma na kirari makansa yana ce ana allazi sammatni ummi haidara kai idan kai wani ne to ni ma wani ne dan tun ina karami mahaifiyana ta kira ni dan zaki wanda nake tsoratar da dabbobin daji ga baki ɗayansu aka buga aka buga aka buga can sai dina Ali ya bara shi gida biyu kawai sai Allahu akbar manzan Allah ya yi kabbara sahabbai ma suka yi kabbara Allahu akbar to daga nan kawai mushrikai da kafirai suka gigice wannan kabbaran na manzan Allah sai kawai ya saka tsoro a zukatansu gabaki ɗayansu ba haka tambayi irin su sayyidina Ali ba ko a badar ma ba ka tambayi irin su sayyidina Ali ba da su ne suka fara fita wajen mubaraza wa innaka ya yasinu antal mubarizu li ila idinillahi antal munajizu wa innaka askan nasi ashja'u farisin iza dana man kad kana qablu yubaraz annabi shine al mubaris aka fita ga wannan ga wannan ga wannan ko a irin fim din nan da ake na yakin badar kai da gani wato a daidai gurin mamakin sayyidina ali aka nuno shi ya ba da kibiya tsini guda biyu hakan nan ana nuna maka alaman wannan fa wato shine saifullahi maslul ala anaqil kuffari wal mushrikin zararran takwabin Allah a wuyan kafirai da mushrikai to su ba a wargi a gaban su a gaban akan manzon Allah ko sayyidina Umar zaka tambaya akan ba da sadaukarwa akan manzon Allah wanda ranan da zai tafi Madina ya fito garin Makka kowa yana yin hijira ne a koye yana tafiya ne a koye ya yi shele ya ce ina wanda yake so matansa ta zama bazaura ina wanda yake so ‘ya'yansa su zama marayu to in ya isa ya biyo ni in ya isa ya biyo ni ya kama hanya ya yi gurin manzan Allah waɗannan haka suke humul jibalu fasal anhum musadimahum ما زارعوا فيهم من كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول وهتف لهم أدها من الوخم المصدر البيد غمرا بعدما وردت من الإدا كل مسود من اللمن تو أقول إياكي ما إرن fararen masun nan da daka ga suna ɗauke ido to tsaban tsattar da jinin kafirai sai da takkuban suka dawo jazir launin su ya dawo kalan jini sabila da yadda suke kwantar da makiya manzan Allah كأنهم في ظهور الكيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن to ba za a tambaye su akan sadaukarwa ga manzon Allah ba ba za a tambaye su ba su ne gaba gaba yasa duk wanda ya ce maka zai lakaci sahabin manzon Allah to tsinanne ne la'ananne ne in banda tsinanne ba wanda zai taba sahabin manzon Allah mara imani shi zai taba sahabin manzon Allah idan banda mara imani waye har zai iya tafawul ya yi tsauri ma Allah ya yi tsauri ga manzan Allah ya yi ɗigyalgyal ya ce zai leko laifukan sahabbai ya yi judgment ma sahabbai wanda manzan Allah yake faɗa a cikin hadisin da Saidina Ali ya ce manzan Allah ya ce Allah Ubangiji ya tsinkayo ma waɗanda suka je badar ya ce musu ku aikata duk abin da kuka ga dama Allah ya riga ya gafarta muku ba wani sakamako a kanku ku aikata duk abin if'alu ma shi'tum duk abin da kuka so ku aikata kawai والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أن ننزل سابا من زن الله وهكا وأن منافقين سكي بولي إنما أتي صحابي وأن سكا بعد قسطيا دي إيمان سكا من زن الله واتو سوما سنزم منافقين إرنسا waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so ku zama kafirai kaman yadda suka kafirce sai ku zamanto sawasiya duka daya fala tattakhizu minhum awliya'a kar ku rike wani badadi a cikin su duk kusancinka da mutum idan ya nuna wato bara'ansa ga manzon Allah to ka nuna bara'an ka da shi ko uwa ne ko uba ne ko ɗa ne ko mata ne ko menene shi ko waye shi idan ya juya wa manzan Allah baya ka ce na juya maka baya babu ni babu kai haka wani sahabin manzan Allah ya mahaifiyarsa aka ce da ya musulunta ta fito ta zauna a rana ta ce wallahi ko ka bar musulunci ka bar muhammadu ka kafirce da shi ko na zauna a rana har sai na mutu ba dan ci ba ba dan sha ba ya ce ki hakuri ki ci abinci ki sha ruwa ce wallahi in kina da rai dubu a zara ɗaya a mayar miki da ɗaya in ga suna fita suna dawa wallahi ba zan bar manzan Allah ba kina da rai dubu a zara wannan a zara wannan a zara wannan a zara wannan ba zan bar manzan Allah ba to akan manzan Allah ba za ka ce wai wane dan uwana ne a'a wane babana ne a'a wane a fagen fama ƴaƴan mushirikai sun sha su fito suna neman iyayensu su raba kansu da gangan jikinsu ɗa ne yana neman ubansa ruwa a jallo ya kashe shi uba yana neman ɗansa ruwa a jallo ya kashe shi sabila mene sabila da yana gaba da manzan Allah yana kiyayya da manzan Allah me ya sayyidina Umar ya ce lokacin da aka zo da ribatattun badar sayyidina Umar da manzan Allah ya nemi shawarin su ya ce ya zami da su sayyidina Umar ya ce ina da dan uwa wani da wani a bani wuka na yanka su da hannuna wani mana da ɗan uwa ya yanka su da hannunsa dukkan mu kashe su kar mu bar kowa a cikinsu to shi wanda ya bada gaskiya ga Allah da manzon Allah baya baya sassauci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sassauci ko wane ne ba zai jubance shi ba fala tattakhizu minhum awliya'a kar ku riki badadai daga cikin su wato hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai sun yi hijira saboda ɗaukaka kalman Allah hijira kuma kashi uku ne kashi na farko shine hijira daga makka zuwa madina domin ɗaukaka kalman Allah shine hijiran da manzan Allah ya yi kuma duk wanda ya yi imani da manzan Allah zai biyo manzan Allah madina ya zo ya karfafi manzan Allah hijira na na farko kenan to akan wannan hijiran Allah ke magana idan mutum ya yi imani ba zai je ya zauna cikin kafiran da suke gaba da manzan Allah suke fada da manzan Allah ba dole ya hijira ya dawo darul hijira ya dawo kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan bayan fatu makkata ne to dama manzan Allah ya ce la hijrata ba'da al-fath ba hijira bayan fatu makkata amma kafin fatu makkata duk wanda yayi imani to ya lazimce shi yayi hijira ya biyo manzan Allah to akwai hijira daga wato wajen waɗanda suke gaba da manzan Allah in ka yi imani da suka dawo gurin manzan Allah don ka taimaki manzan Allah wannan wajibi ne a farkon musulunci sannan kuma da akwai hijira daga wajen yaƙi wato wato waɗanda suke yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi sallama waɗanda suke yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kana cikin su tsamo tsamo kuma ka yi imani da manzan Allah to da ka baro su ka zo ka haɗa kai da manzan Allah domin wallazina awaw wa nasaru ka zo ka haɗa kai da manzan Allah domin ka taimaka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hijira na uku akwai ka ƙaurace ma abin da Allah ya hana ka ka ƙaurace ma abin da Allah ya hana ka saboda hadisin manzan Allah da ya ce wal muhajiru man hajara ma harrama Allahu anhu ko ma harrama Allahu alaihi wanda ya zamo tabbataccen wanda ya yi hijira shine wanda ya guji abin da Allah ya haramta ya yi hijira zuwa ga abin da Allah yake so Allah ya ce karka sha giya baka sha giya ba kai muhajir ne Allah ya ce ka ci halal kal ka ci haramun ka ci halal kai muhajir ne Allah ya ce duk abin da Allah ya hana ka ka bar shi don ka aikata abin da Allah ya yarda da shi sunanka almuhajir shi yasa ko jihadin ma da akwai jihadun nafsi akwai jihadun saifi lokacin da aka dawo daga uhudu an jikata an raurawa an ga mutuwa kiri da kiri manzo Allah ya ce rajana min al-jihad al-asghar ila al-akbar mun dawo daga dan karamin yaki akwai babban yaki a gaba sabai suka ce wani yaki ne gaba da wannan annabi ya ce jihadun nafs kai yaki da kanka domin ka daura kanka akan abinda Allah ya yarda da shi da abinda manzon Allah ya yarda da shi an gane ko shi yasa ko hakuri za ka ga haƙuri mataki-mataki ne babban haƙuri shine asabru ala ta'atillah ka yi haƙuri akan biyayya ma Allah idan ka bi Allah ka yi haƙuri asabru ala ma'siyatillah ka yi haƙuri akan saɓan Allah saɓo ne gashi nan ka gan shi ragadan gashi nan abu ne na haramun da Allah ya haramta amma gashi a gabanka wato kace-kace za ka iya shiga cikinsa ka kutsa amma sai ka bar abin saboda Allah nan ma haƙuri ne asabru ala qadarillah ka yi haƙuri akan kaddaran Allah Allah ya kaddara maka abu ya same ka to Allah na yarda na yi imani na yarda da abin da ka kadarta min bani da zaɓi fiye da zaɓin ka ya Allah kai ka halicce ni ka daidaita ni ka ban duk abin da ka ban dan ka raba ni da wani abu ko da rai ne kace na baka ya Allah gashi nan ran naka ne kai ka halicce min wannan rai din ya zamanto ba za ka zamanto wani abu ya same ka kana kana kana tahassur kana shiga damuwa kana kana kana saka bakin ciki ma kanka akai ba duk abin da ka gani ka ce daga Allah ne duk abin da ka gani ka ce na yarda da wannan na Allah ne saboda masana suna cewa sawabiqul himami la tahtariqu aswar al aqdar himma da duk himmanka da kokarinka da dagewanka da juriyanka baka isa ka tsere makaddaran da Allah ya kaddara maka ba baka isa ba Allah ya kaddara maka kaza zai same ka labud da zai same ka Allah ya kaddara maka arzikin ka shine kaza to labud da wannan abun shine naka Allah ya kaddara maka kaza zai same ka to wannan abun sai ya same ka bawa fa ba yi da wani mafita sai dai yayi taslimi ya yarda da Allah ya ce na yarda da Allah bani da tsini a gaban Allah bani da dabara a gaban Allah an gane ko to shine abin da Allah ya ce fala tattakhizu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillahi waɗannan munafikai kar ku jibanci wani ko ku kulla soyayya da wani har sai sun yi hijira fi sabilillahi domin wato karfafa kalman Allah hijira a tafarkin Allah fa in tawallau amma idan suka juya baya fa khuzuhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum yanda kuka same su saboda makiyin manzon Allah baya da amfani wanda yake shirya makinci wa manzon Allah baya da amfani to ku kama duk yanda kuka ga wanda yake kokarin taba manzon Allah ku kashe shi haisu wajadtumuhum wala tattakhizu minhum awliya a kar ku riki wani masoyi a cikin su kar ku riki kowa da soyayya kuma kar ku taimaka ma kowa daga cikin su to wannan shine abinda Allah ubangiji yake bayyana wa sahabban manzon Allah dangane da talalan da munafukai da kafirai suke yi musu amma ga umarnin Allah nan fala tattakizu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakizu minhum waliyan wala nasira na'am
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم الصلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ألا أبنجي يتي يي استثنائي يتي آآ آه ba wai gaba ɗaya ne ba da akwai wasu ɓangare illallazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun banda sai dai waɗanda yasiluna suka fake koko suke da wani danganta suka je suka fake da wasu jama'an da bainakum wa bainahum misaqun akwai alkawari tsakaninku da su wato na aminci menene ake nufi da wannan kun yi alkawari da wasu akan cewa ba za mu yaƙe ku ba ba za ku yaƙe mu ba ba za mu zubar da jinin ku ba ba za ku zubar da jinin mu ba za ku kare mu idan za a yaƙe mu mu ma za mu kare ku idan makihi ya zo zai far muku misali wannan shine abin da manzon Allah ya fara yi tsakaninsa da nasara bayan ya je Madina ya nemi a zo a haɗa kai ne a samu alwahaba alwahba sabila da makihi baya samu ya karya jama'a sai ya ɗaiɗaita su ya rarraba kansu shi yasa Allah ubangiji yayi hani dangane da rarraba Allah ya bayyana cewa rarraba shine mafi bala'in da al'umma za su samu kansu a ciki fala tanaza'u wa tafshalu wa tazhaba rihukum kada ku yi jayayya sai ku ɗaiɗaice sai ƙarfin da kuke da shi ya zamanto ya tafi abinda kuke da shi na ƙwarjini sai ya zamanto ya tafi kamar yadda mene kamar yadda zamu ga a wani wajen Allah yana cewa tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyan Allah gabaki ɗayan ku shi yasa makiyin musulunci ba yi da wani abin da da wannan abun yake ba da barazana ga al'umman musulmi kamar rabuwan kan musulmi kamar rabuwan kan musulmi shi musulunci haɗin kai ne ga baki ɗayansa musulunci taimakon juna ne innamal mu'minuna ikhwatun muminai ƴan uwan juna ne almuslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiru wa la yahzuru musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai walakanta shi ba ba zai tabar da shi ba ba zai ci dukiyansa ba ba zai kutsa cikin mutuncinsa ba wannan shine al-ukhuwal islamiyya shi yasa da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa ikhwa ya fi karfi akan ikhwan Allah bai ce innamal mu'minuna ikhwan ba ikhwa su din nan ƴan uwan juna ne sabila da ƴan uwantakan musulunci ta fi ƴan uwantakan nasaba karfi ta fi ƴan uwantakan nasaba karfi saboda haka duk abin da zai sharzama musulmai ya rarraba kan musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce kada mu samu kanmu cikin wannan amma ya faɗi cikin wani hadisi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal qazzati bil qazza za ku bi sunnan wanda suke gabaninku ɗani da ɗani hatta law dakalu juhura dabbin la dakhaltumuhu ko kuma a bisa abin da ke kama da wannan ma'ana ko da sun shiga ramin da mu sai kun bi su sabai suka ce al-yahudu wan nasara manzon Allah yace faman ce da ku bi sunnan wanda suke gabaninku irin yanda suka yi haka kuma za ku yi suka ce kaman ya kenan da mu zamo kaman yahudawa yanda suka rarraba kenan da nasara annabi yace kwarai da gaske ba kuwa saboda haka wato shi addinin musulunci bai ce a yi faɗa da kowa ba addinin musulunci yana son al'umma su haɗa kansu gaba ɗaya su dinƙari abin da yake gabansu na kiyaye rayuwansu da mutuncinsu da rayukansu ba ruwan addinin musulunci da wannan kirista ne wannan nasara ne a'a wannan ba yahude ne a'a wannan baya ma da addini a'a addinin musulunci ya kira al'umma zo a haɗa kai gaba ɗaya a fuskanci matsalolin da ke damun jama'a ko da wasa addinin musulunci bai yarda ka ci dukiyan wani mutum sabila da shi kafiri bane sabila da shi ba nasare bane sabila da shi ba yahude bane haƙƙin da yake kan ɗan uwanka musulmi na ka kiyaye dukiyansa ka kiyaye ransa ka haka ya zamanto akan kafiri sai dai idan wannan kafirin yana baka barazana ga addininka duk yanda wasu suka yi ta ƙoƙarin islamophobia suke faɗi ko wato wai addinin musulunci wani addini ne na tsauri da tilastawa da, da, shaddadawa wallahi tallahi duk wanda ya je ya bibiyi siran manzon Allah ya bibiyi yanda manzon Allah ya zauna da mabambantan addinai da kuma yanda manzon Allah ya sulukinsa zai fahimci ba haka manzon Allah ya tilasta ma wani ba la ikraha fid din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفسام لها باتي لسككين الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya kafirci abin da ya sa addinin musulunci ya zara takobi a kan kafirai sabila da tsananin gaban da kafirai suke nunawa ma addinin musulunci saboda tsananin gaban da kafirai suke nuna wa addinin musulunci da yanda suke son su shekar da jinin musulmi yanda suke bita da kulli ga musulmi wanda kuma har yanzu haka kafiran duniyar suke su suke kirkiro da barbarun yanda da su karya karfin musulunci kuma wasu dabarbaru ne wanda za a karya karfin musulunci a rarraba kan musulmi kawai tunda musulmi sun ɗauki sulisani na duniya ma'ana a cikin kashi uku na duniya kusan kashi ɗaya musulmi ne a kidan dai an ce adadin mutanen duniya biliyan takwas ko to wajen biliyan biyu da wasu ɗigo gaba ɗayansu mabiya annabi muhammadu to idan ba a rarraba kansu ba an saka gaba da faɗa tsakaninsu to in suka haɗa ƙarfinsu dole duniya ya zama duniyar musulunci kawai dole ne duniya ji musulunci kawai tun daga sahabban manzan Allah nan ba su da yawa suka karɓi duniyan suka jijjiga duniyan je ka duba ka ga irin yanda ya kukuwa suka faru ba shige ma na sahabbai zo nan kusa kusa salahuddin al-ayyubi salahuddin al-ayyubi wanda ya karɓi kudus a lokacin da ya karɓi kudus ba a kashe kowa ba ce su kawai aka yi ku tattara kayanku ku fita ku fita kawai ku tattara kayanku ku fita wasu ma guziri aka ba su aka yi ta ba su kuɗi aka ce ga abin da za ku rage hanya da shi ga abin da za ku abin nan ku dai ku tattara kayanku ku fita daga ciki tun da an karɓa kaga ana nufin ba wai faɗa ba ne na a shaddada maka a tilasta maka da sauransu to amma tun da makiya musulunci suka saka medical suka gane cewa ƙarfin haɗin kan musulmi yana ba da barazana ga kowace irin ƙarfi shikenan kuma suka ga yadda musulunci yake shiga cikin zukatan mutane kawai ana ta musulunta yadda turawa suke ta musulunta daga nan sai suka ga dole ne su kirkiro yadda za su fantsama jama'an musulmi kawai sun ga yadda musulunci ya mamaye turai zamanin andalus ko mu je mu duba tarihu al'andalus shigan musulunci cikin andalus lokacin da musulunci ya shiga cikin andalus hijira bai kai ɗari da hamsin ba ƙarshen mulkin banu umayya burbuɗin waɗanda suka gudu daga cikin banu umayya suna ƙoƙarin guduwa saboda mulki ya dawo gurin abbasiyawa sai suna tsoro ko su ne suka je suka kafa daula a andalus suka je su suka ƙetare wannan wanda yake maghrib wanda daga wannan ruwan babu yadda za a saka kafa sai dai a farfajiyan andalus suka shiga andalus suka yada musulunci a andalus sai da musulunci ya yi shekara 800 a andalus 800 800 spain daula daban-daban sai da aka kafa daula shida daga wannan daular sai wannan daular daga wannan daular sai wannan daular kuma manya-manyan malaman musulunci da yawa turawa wanda 'yan andalus ne musulunci ya shiga ya mai da su malamai ya mai da su larabawa ya mai da su mufakkirun ya mai da su masana irin su ibnu khaldun mai littafin muqaddima irin su al-imam al-qurtubi irin su abu zaidin al-qirawani irin su wanda ya yi ishiriniya ko dukan su alfazazi dukan su fa 'yan spain ne idan ka zo kuwa kaga irin adabin da aka hayya'a wanda muzdawaji da ya haɗu da adabi na larabawa da kuma irin kalca na turawa ya fitar da wani abu mai ban sha'awa da ban mamaki sabila da irin rau'a na addinin musulunci amma tun da suka ƙyalla idansu suka gane cewa haɗuwan kan al'ummar musulmi barazana ne ga kowace ƙarfi sai suka yi ta creating yaya za a yi mu ƙirƙiro ƙungiyoyi yaya za a yi mu haɗa su faɗa tsakaninsu shi kenan sai aka haɗa rigima kawai wannan rigiman dama tuntun ne akwai rigima amma rigima irin ta yanzu rigima ne muhtalak da aka ƙirƙiro shi domin a ɓata musulunci ɗin kawai Allah ubangiji ya kiyaye mu Allah ubangiji ya ce illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai waɗanda suke wato suka je suka fake ko ku suka sadu da wasu jama'an da tsakaninku da su akwai alkawari ma'ana kun yi alkawarin ba za ku kashe juna ba da ku da su ba za ku yaƙi juna ba da ku da su au ja'ukum ko kuma suka zo muku hasirat suduruhum zukatansu yana kunta yana kuntace an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum ba su san su yaƙe ku sun zo suna cikin kunci kamar su zo su ce to mu dai ba za mu yaƙe ka ba kuma mu din nan waɗancan mutanen tsakaninmu da su da akwai alkawari na zaman lafiya mu waɗannan mushrikai ba za mu iya yaƙansu ba saboda haka mu mun zo ba mu son mu taɓa ka ba mu son kuma waɗancan saboda muna da alkawarin zaman lafiya da su mu taɓa su an gane ko ko kuma suka zo auja ukun ko suka zo muku hasirat suduruhum zuciyansu yana kuntace an yuqatilukum su yaƙe ku au yuqatilu qaumahum ko su yaƙi mutanensu sai suka ce mu mun tsaya a gefe ba za mu taba ka ba su ma ba za mu taba su ba Allah ya ce to walau sha Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum ai su ma waɗannan da da su zo suna neman wannan uzurin waɗanda da su je su fake da waɗanda tsakaninku da su akwai alkawari to wato sun fake ne sabila da ba su so siya wato suna tsoron karfin da kuke da shi sai suka je suka fake tsakanin wanda tsakaninku da su akwai alkawari saboda kada ku faru musu ko ko kuma suka zo suka ce mu ba za mu yaƙe ku ba kuma waɗancan ma muna da zaman lafiya da su da alkawari ba za mu yaƙe su ba Allah ya ce babu komai ai walau sha Allah da Allah ya so la sallakahum su ma da sai ya cuno muku su sun zamo abokan gaban ku sai gaban yayi muku yawa ga waɗancan ga waɗannan amma Allah ubangiji sai ya bar su su suka je suka ja gefe walau sha Allahu da Allah ya so la sallatahum alaikum da ya cuno su gare ku da ya ɗaura ku a gare su falaqatalukum sun zo sun shiga cikin masu yakan ku fa in itazalukum idan suka tuku suka ce ba za su yaƙe ku ba suka je koko suka fake da waɗanda tsakaninku da su akwai alkawari wa alƙau ilaikum salama suka yi saranda a wani kira'an wa alƙau ilaikum salama suka ce aminci tsakaninmu da ku babu maganan yaki to fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah ubangiji bai ba ku daman ku kutsa ku hallaka su ba kaga adalci irin na addinin musulunci mutum ne kafiri ne ya kafirce sai tsakaninku da waɗanda kuke da alkawari da su sai ya je ya fake da su addinin musulunci bai ce a je a zakulo su a zuwa kashe su ba shi yasa mu duba adala da adalci da rahama da jin kai da tausayi irin na manzan Allah wanda har duniya ta tsaya ana buga misali da wannan abin shine shigan manzan Allah fatu makkata ya shiga fatu makkata kaf kafiran makka da mushrikan makka zuciyansu yana dakan tara tara suna tunanin yau shikenan sun gama sun gama sun ƙare abu sufiyanu can ya ɓuya je ya ɗala saman dutse yana leƙo dakarun manzan Allah yana ganin su sahu sahu suna shigewa sahu sahu kamar na ran- kamar na ran maulidi kawai Eh, kamar na ran maulidi adam ran maulidi da kaga sahu sahu wannan sahu su shige wannan sahu wannan amma wani da ya ji haushi wani da ya ji haushi ya ce kaji dan bid'a kaji dan bid'a wai kamar na ranar maulidi kamar na ran maulidi ai abin yana kama da ranar maulidi kun san ranar maulidi rana ne alfaisalul fariq kuma ranar mutane guda biyu ne da wanda suke murna suke farin ciki alhamdulillahi garan manzan Allah da wanda kuma sai su laɓe suna lekowa kun gan su gan sai su laɓe suna lekowa to ai haka ya faru ranar fatu makkata wasu suna murna manzan Allah ya zo buɗi ya tabbata wasu kuma suna lekowa suna ah wasu kuma sun shiga gida sun rurrufe sun kukulle karku yadda ku fita ba haka wasu suke yi ba wani ma ya ce wa matarsa in kika je auren ki ya kare ta ce wallahi sai dai ya kare kika je auren ki ya kare ta ce wallahi sai dai ya kare to haka ranar fatu makata wasu sun gudu a gida sun rufe gida wasu sun je sun shiga kogon dutse sun kukkuya annabin musulunci annabin zaman lafiya sai ya ce wanda ya shiga gida ya kuya ya rufe kansa kar a masa komai a bashi wanda ya je gidan abu sufiyan shine sarkin makka a lokacin shi ma a bashi wanda ya je ya gudu ya nemi istijara da wani abu a bashi shi ma wasu mutane ne dai manzon Allah ya kirgo su yace da wane da wane da wane da wane da wane duk yanda aka gan su ko yaye ne a zakulo su a zo a kashe su sabila da ta'annutin da suka yi ma addinin musulunci saboda keta doka kuma kar ku zaci wanda annabin ya ce a je a zakulo su a kashe su a'a wai saboda sun yi wani abu ne wa manzon Allah wanda annabi ba zai iya yafewa ba annabi ya yafe ma Abu Sufyan ya yafe ma Hindu ya yafe ma Wahashi a'a ba wai wani abu suka yi wa manzon Allah wanda annabi ba zai yafe ba annabi ya san waɗannan mutanen barin su cikin al'umma virus ne bala'i ne annabi ya ce duk yanda aka gansu a kamo su a zo a kashe su sabila da sun keta wata alfarma daga cikin alfarman Allah wanda ba za a daga musu kafa ba kawai Abu Sufyan ne ya leko ya ga dakarun manzon Allah ya ce ma Abbasu bafa manzon Allah ya ce mulkin dan dan uwanka ya girma fa Abbasu ya ce ba mulki bane annabta ne abun ba mulki bane annabta ne kawai saboda ba a taɓa ganin wa kulli mulukil ardi namat uyunuhum wa hadaka mulkun la yuba'u bi dirhami inji shehu ibrahim ko ka faɗa ma sarakunan duniya sun je suna ta bacci ga mulki wanda ba kuɗi bane wannan mulkin kawai abinda sahabu ya faɗa kenan wa mushrikan makka lokacin da aka je kulla sulhul hudaybiya yace wallahi inni ji'tu kisra wa mulkahu wa najashi wa mulkahu wa kaisar wa mulkahu na ga mulkin kisra na ga mulkin najashi na ga mulkin wani na je gidajen masu mulki da sarakuna ban taɓa ganin mutumin da jama'ansa suke rawan jiki wajen girmama shi kaman annabi muhammad ce taka- ya kadu sahabatu an taktacilu ko an yaktacilu ala wadu'i waɗannan jama'an san kai da ka ce da su yi yaki ne akan ruwan alulansa ba ya ɗiga a ƙasa ba ya ɗiga a ƙasa da su tare su shan in yayi kaki kafin kakin ta je kasa da su sufa su tare su lashe mayun manzan Allah yanzu idan ka zo ka ga waɗannan ka zo kana ce musu kai ɗaya ne da manzan Allah ba sai sun lanyace ka ba ka zo kana ce musu wai kai ɗaya ne da manzan Allah shan ka za su yi mutanen da suke cin farcen annabi suke shan kakin annabi suke cin gashin manzan Allah su ɗauka gashin fa gashi idan an aske shi na jasa ne ba amma na manzan Allah suke ɓoyewa rigan manzan Allah su saka a cikin ruwa su wanke su wanke su shanye ai ai malam duk wanda ba a saka masa ganin martaban manzan Allah ba yayi asara yayi asara in banda dan banza waye zai kalli girman manzan Allah da martaban manzan Allah ya ce wa kawai mutum ne kaman ku wani irin raini ne wani irin raini ne wannan ko Allah da ya ce wa manzan Allah basharun mislukum ya ce yuha ilayya kuma su jahilcin su baya bambance musu tsakanin bashar da tsakanin insan kawai su suna ganin bashar shine insan kawai bashariya daban da Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum Allah yana nufin wannan annabi Muhammadun da aka turo muku din mutum ne mai ido biyu kamar yadda kuke da ido biyu mai kai ɗaya kamar yadda kuke da kai ɗaya mai tsagun baki irin naku mai kunnuwa irin naku da hannu biyu hannunsa ba goma bane kafafuwansa ba uku bane suransa a irin suran ku aka gina amma ba irin ku bane yuha ilayya ana mishi wahayi kai ana maka wahayi ba a maka wahayi malam cikin ka ya cika da dauda da kashi kana hada kanka da manzon Allah صلى الله عليه وسلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم الله يكرم من سن منزان الله فإن اعتزلوكم idan sun wato sun suntu wato sun kauce sun nisanta ga barin yaƙanku to wato falam yuqatilukum kuma basu yaƙe ku ba wa alqau ilaykum salama suka nuna suna neman zaman lafiya tsakaninsu da ku to fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabilan Allah ubangiji bai baku daman ku kutsa ku kakkashe su ba da mu tsaya a nan sabila da lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure a karanta tambaya ka ji wani tambaya fa wai ya halatta malami mai karantar da karatun allo ya kai ka sassaka shi kai ka halice shi bawanka ne shi eh da ka kai ɗanka makarantar boko ba biya masa kuɗi kake yi ba mutanenmu ba su san kyautatawa wa malamai da almajirai ba kawai an mayar da malamai wasu mutane ne masakin kawai da idan abu ya yi ƙanzo a ɗauko a ce musu gashi kar ku yadda da irin wannan malantar kar ku yadda da irin wannan malantar ku yi malantar da za ku ci mai kyau ku sha mai kyau ku sa sutura mai kyau ku hau manya manyan motoci duk wanda bai san darajar malami ba ba haka mutanenmu suke da yawa ba su san darajar malamai ba ba su san darajar malamai ba yaya za a yi malamin da yake karantar da ɗanka alkur'ani har ma ka bari sai ya saka maka kuɗin sati har ma ka bari sai ya ce ka kawo masa kuɗin sati ai kyautata masa za ka na yi shi ne mai karantar da kai rukun man ta'allama alkur'ana wa allamahu ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu ko mazuwa alkur'ani su ne jama'an Allah wanda idan ba a girmama su an ba su hadaya an musu wato abubuwa na girmamawa da karramawa ba suwa za a girmama saboda haka shi wanda yake tambayan ya halatta wannan ba ma tambaya ba ne ba ma tambaya ba ne rashin sanin muhimmancin alkur'ani ne ma za a tambaya ya halatta amma malami kan shi ya cancanci kowane irin girmamawa da mutuntawa an gane ko na'am me yasa manyan malamai suke shafa kan wasu domin sa musu albarka tambaya ne mai kyau tambaya ne mai kyau kun san akwai mutanen da hasada ya cika zuciyarsu suna ganin wani falala a jikin wani malami ko wani shehi ko wani abu za su kama rawan jiki suna ce waye shi mutum ne kaman mu kun san haka kafirai suka yi ta faɗa wa manzon Allah ina haza illa basharun mislukum ana ai mutum ne kaman ku to da gaske akwai albarka akwai karama akwai duk wanda ya yi inkarin babu albarka babu karama to jahili ne jahili ne fitik fitik a gurin manzan Allah ake karɓo duk abubuwa ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aqwaluhu da af'aluhu da taqriratuhu da siratuhu duka yana cikin sunna so nawa aka zo gurin manzan Allah ake kawo masa kan yara yana shafawa eh kar kuma ka zo ka ce min shi malamin da ya shafa kan wani shi annabi ne magajin annabi ne ba annabi bane magajin annabi ne innamal ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa kuma abubuwan da Allah ya ajiye cikin annabawa na albarka yana gadar da shi ga malamai eh kai ka shafa kan wani mana yayi albarka yara nawa za a kawo su annabi ya shafa kansu duk yaron da annabi ya shafa kansa wuni dai yana kamshi wannan ranar kuma ya zama dan albarka kenan so nawa sahabban manzon Allah a tsakaninsu idan wato tabi'ai idan suka haɗu da sahabin da ya yi hannu da annabi da su yi ta kama hannun suna runguma suna sumbanta suna lashewa suna neman albarkan manzon Allah so nawa babu albarkan annabi ya raba gashin kansa da kansa ya rarraba ya yi aski a umara a hijjatul wada da ya yi aski aka kawo gashin annabi ya ce a yi layi aka yi layi ake raba sili-sili na gashin manzan Allah gashi abinci ne abin sha ne kuɗi ne me ake nema a jiki albarka mu kullum muna neman albarkan annabi ne da sahabban annabi da waliyan Allah masu irin wannan tunanin su a gurin suka ce Allah ya maka abu dan albarkan annabi ma su sukan ce kar ka nemi albarka a gurin manzon Allah sai su maka wani tawili na jahilci sai su ce maka wai ai albarka na gurin Allah saboda haka annabi ba shine yake bada albarka ba la ilaha illallah ka ji wani tawilin jahilci malam alqur'ani ba na Allah bane waye zo da shi manzon Allah duk wani abubuwan da Allah ya raba shi cikin al'umma manzan Allah shine sakataren Allah albarkan sai ka biyo ta gun manzan Allah da ka samu duk annabawa kowane annabi babu annabin da bai samu albarkan manzan Allah ba ba ma irin mu irin mu amawa zauna gari banza wanda ba mu da amfani ba ana maka maganan annabawa wanda Allah ya zaɓe su tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to babu annabin da bai samu albarkan manzon Allah ba babu shi wa kulluhum min rasulillahi multamisun zarfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nudqati al-ilmi aw min shaklati al-hikam fa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu thumma safa habiban bari'ul nasami kuma da yake cewa wanda yake cewa saka albarkan laifi ne ya kai waɗanda suka je suka cinye hulan ibnu taymiya lokacin da ibnu taymiya yayi wafati hula suka raba suka cinye ana neman albarkan hulan ibnu taymiya ruwan wankan gawa suka shanye ana neman albarka ba ma sai an je ga ibnu taymiya ba nan nan kusa ibnu bas ibnu bas suka ce takalmin bin bas idan aka dauka aka nuna wa mai aljani aljanin guduwa yake saboda albarkan takalmin bin bas suna haramtawa abubuwan da Allah Ubangiji ya tabbatar da shi na falala ya tabbatar da shi na karamomi ga waliyai mai sanya ga yalwacaccen bayani akan karamomin waliyai da yadda ake samun albarka a gurin waliyai ba ma iya littattafan mu ba ya koma cikin littattafan su ya dauki alfurqan baina awliya rahmani wa awliya shaytan zai ga yadda ibnu tamiya ya kawo karamomi na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da salihai yadda suke da karamomi kharikin da ya shiga hankali wanda in suka sawa mutum albarka ya samu albarka kenan to gwara mu muna da wanda in ya sa mana albarkan da mu albarkan kuma muna ta ganin albarka mun gode ma Allah shikenan to Allah ya ba mu sa'a ya kara mana san manzon Allah lokaci ya cika saura kaɗan to sai mene addu'a to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah duk wanda yake ba da barazana ga tsaron Najeriya Allah ya kawar mana da shi. Duk wanda yake ba da barazana ga zaman lafiyar mu Allah ya kawar mana da shi. Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya a cikin mu Najeriya. Duk kashe-kashen da ake yi da waɗanda suka mayar da hanyar kashe mutane shine hanyar arzikinsu da jin daɗinsu. Allah ya san su Allah ya dammara su Allah ya wulakanta su Allah ya kawo mana wanda da su ji tausayin mu su ji kanmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala mu shakka hiro Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul fatihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين